أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الحدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجرنا من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai girma da daukaka mai ikon dukan komai wanda da kaddara wa shi ikon shi kawo a wannan rana ta Laraba wanda ya daidai da 27 ga watan shawwal hijiriya 1447 wanda ya daidai da 15 ga watan abril miladiya 2006 don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul tauba za mu tashi aya ta 28 ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuna najas najasun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا كوما إيمان إنما المشركون نجس للي مشركين نجساني فلا يقرب المسجد الحرام بعد آمهم هذا كسو كسنش مسلاتي من الهرمه bayan shekararsu wannan to ba da amihim haza wata shekara shi ne suka ce shekara ta tara bayan hijira a shekara ta tara lokacin da Allah sun manzo Allah ya tura abubakar da shi da aliyu amirul hajj cewa idan sun zo amina su yi kira da babban murya cewa a yau sai daga yau sai yau kawar mushriki yayi dawafi a ɗakin Allah tsirara kenan ba wani mushriki da zai zo nan gaba ya rinka dawafi a ɗakin Allah tsirara shi ne shekara ta tara kenan sannan ba mai shiga aljanna sai mummuni wannan kenan to sai Allah subhanahu ta'ala ce wa in khiftum ailatan idan kun ji tsoron talauci ku mummune fa sawfa yu'tikum Allahu min fadli da sannan Allah zai a fa sawfa yughnikum Allah da sannan Allah zai wadatar da ku min fadlihi daga falalash in sha'a in yaso inna Allaha alimun hakim lalle Allah alimu ne masani bi aqwalikum dangance da maganganunku hakim gwani fi sun ihi to malamai sun tattauna an ce mushrikai najasa ne najasa ma'anawiya au hissiya idan an ce hissiya wadda iya ake kama ake tabawa idan man dauki najasa hissiya kenan idan ka gaisa da kafiri sai ka yi sai ka wanke hannu in man dauki hissiya kenan wannan wani zantuttuka wasu malamai ne amma zance mai inganci ba ana nihin najasa ba hisiya ba wadda ake tabawa ba a'a ma'anawiya kamar ta ma'ana mai ma'ana su aikin su ne kafircin su ne ba su cewa su datin saboda kafircin su da shirka ce amma ba ana nihin najasa ba wadda in ake tabawa eh najasa ma'anawiya ba hisiya ba wannan kenan tunda malam suka ce idan an ce najasa hisiya ce aika shi Allah ta'ala ya halatta mana abincin abincin yahudu da kirista tunda Allah ta wata'amul ladina utul kitaba hillal lakum wa ta'amukum hillal lakum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab idza ataytumuhunna ujurahunna muslimina ghayra musafihin abincin yahudu da kirista halatta ne ku ci ku musulmi kun gane ko kuma abincin ku halakka ne su ci haka katangagu daga cikin wannan ɗaya mata na yawuri da kirista halatta ne ku aura idan kun ba su ladarsu bi ma'ana sadakinsu wannan kenan musa suka ce ba ana nihin ma'anawiya ba ba ana nihin siya ba ba wadda ake taɓa ba kamar ma'anawiya ta ma'ana bi ma'ana kafircinsu da shirka suke ya nuna su kazamta ne datti ne sannan kuma wanda suka kawo wadda cewa ana iya kafiri na iya shiga masallaci suka ce ga sumama bin usal wani kafiri ne wanda manzo Allah ya sa aka kamo a kamo shi da aka kamo shi sai aka daura shi cikin masallaci sai suka ce inda najasa ne manzo Allah ba zai umarni ba aini a daure shi a cikin masallaci daga daga cikin hujjoji da suka kawo malamai daban-daban kenan dai zance mai inganci ba ana ne najasa ba ne wadda ake iya tabawa a'a najasa ce ma'anawiya ba hissiya ba sannan lafazin wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadli lokacin da an ka hana mushrikai zuwa makka sai shedan ya sanya ba mummune damuwa cewa a yanzu ku an hana su da ke kawo kayan kasuwa su ke kawo kayan abinci su ke kawo kayan hada kamar wata kasuwa ce ta duniya ta shekara yanzu kuma an hana su su zo ina za ku samu kasuwanci ina za kuma samu abinci da su masu kawo abincin masu kawo kasuwa an hana shi ɗaya jiwa musu wannan damuwa a cikin zukata suka damu sai Allah ce ai wa in khiftum ailatan idan kun ji tsoron talauci dan an hana mushrikai zuwa dakin Allah to ai da sannu Allah subhanahu ta'ala zai wadatar da ku daga mi daga falalashi in sha'a in yaso sai Allah alaƙanta da mashi'a me yasa saboda min arzikin Allah Allah na bada shiga wanda yaso kuma yana hana shiga wanda ne ga wanda yaso amma shi imani ba sai ga wanda yake so al inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu amma wala yu'ti al-iman illa liman yuhibbu Allah subhanahu wa ta'ala na bada duniya ga wanda yake so ga wanda yaso kaga kafirai sai a dauke su a basu ga ta na an shi hudu musu saboda ba komai bace kun gani ko kenan inda duniya wani abu ce da bai Allah subhanahu wataala ba zai bani ba ba zai shi hudu mu kafirai ita ba saboda kaskantacciya ce ba komai bace sai an ka shi hudu mu kafirai ga sunan su yi abin da suke so amun imani ma amun wala yu'til imana illa liman yuhibbu Allah subhanahu wataala baya ba da imani sai ga wanda yake so idan ka ga Allah ya baka imani ka fahimci musulunci kana aiki da musulunci to wallahi ka gode mu Allah Allah na son kai yana nuna Allah na son ka ne a'a dan Allah ya baka dukiya ko ya baka mulki ba shi bane ke nuna Allah ka son ko yana son ka ko alama wannan tunani ne irin na kafare suke ganin kamar duk wanda an ka ba dukiya kama ana son shi ne amma su ko wanda an ka hana ma dukiya kama Allah ba san shi ne ko alama wannan tunanin kafirai ne da suke yi amma abin da shahi imani Allah baya ba da imani sai ga wanda yake so idan kaga Allah ya fahimtar da kai musulunci kana ayyuka na imani kana ayyuka na addini to ka gode ma Allah zabi ne na Allah man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fi din duk wanda Allah ke san shi da alheri sai ya fahimtar da shi addini kun gane ko wannan kenan da haka ce insha a in yaso inna Allah alimun hakim shi Allah subhanahu ta'ala masani ne ga maganganunku sannan kuma hakim gwani ne fi sun a cikin abin da ke zartarwa sai Allah ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ku yaki wanda ba su yi imani da Allah ba kuma ba su yi imani da ranar ƙarshe ba ita ce al'akhira wadda an ambata lahira da ƙarshe saboda daga ita babu wata sannan kuma wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba sa haramta abinda Allah subhanahu ta'ala ya haramta da manzon shi wala ya dinuna dinal haqqi ba su addini addini na gaskiya shine addini musulunci min alladhina utul kitaba daga cikin suke huri da kirista kenan hatta yu'tul jizyata an yadin har sai sun bada jizya a hannu da hannu shine an yadin sun zo sun kawo da hannunsu ba ba shi ba iji malamai shine an yadin hannu da hannu wahum saghiruna suna kaskantattu jizya ana buga ta ga kafirai bi ma'ana an yarda su zamna ƙasan musulmi ba za a yaƙe su ba amma za su yi ba za su ba da jizya sannan kuma ba za su yi suka ga addinin musulunci ba ba za su soki dokar Allah ba ba za su soki manzan Allah ba ba za su yi ɓatanci ga manzan Allah ba za su zamna amma za su rinka ba da jizya wasu malu suka ce kafaran da kadai aka halatta a amshi zai gare su ne yahudu da kirista yahudu da tsarin kitabi ne amma mushrikai ko su shiga musulunci ko a yaƙe su ba wata jizya kurum ko musulunci ko a yaƙe su wasu ka ce a har da majusawa majusawa za a amshi in an ce majusa su ne masu bautar wuta su ma za a amshi jizya a kansu kenan jizya kama a ce haraji wani haraji ne ake ɗora musu sannan kuma wannan harajin suka ce ana dora ma maza ne maza ne za su biyan shi sannan kuma sai wanda suka balaga za a amsa wannan harajin gare su daga cikin yahudu da kirista an ka ce ayyadin hannu da hannu su zo su kawo hannu da hannu me yasa an ka ce su zo su kawo da hannunsu saboda mi a nuna su kaskantattu ne ba kowa ba ne musulmi su ne ni su ne maɗaukaka kamar da manzo Allah ce alayyadul ulya khairun min yadi sufla hannu na sama shi yayi shi yayi na kasa shi mai shi na kasa mai mini mai karba ne amma na sama shi mai mai mi mai badawa ne mun gane ko kenan su zo su bayar da ita su aje ba ma su bada ta a hannu ba su aje ta wannan kenan wannan kenan to wannan shine abinda aka ɗora mai yahudu da kirista na cewa za a zauna da su zaman lafiya amma za su biya jizya duk shekara wannan kenan ayyadin hannu da hannu wahum saghiruna suna kaskantattu sannan aya ta gaba Allah subhanahu ta'ala ce wa qalat al yahudu uzairun ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah Allah ce zalika qawluhum bi afwahihim yahuda suka ce uzair dan Allah ne su kirista suka ce isa dan allah ne isa mai shafa ta albarka dan allah ne to yanzu an ce isa masih sannan kuma an ce dajjal masih mene ne bambanci wa zai gaya bambanci shi dajjal an ambaci masih dajjal kuma an ambaci shi annabi isa da masih mene ne bambanci tsakaninsu ne bambancin shi annabi isa almasihul baraka mai shahata albarka shi ko masihul dalala kenan na bata kenan shi ne bambancin su kenan shi annabi isa yakan shahu yakan shahe makahu yayin ya sami ido yakan shahu mai cutar al'abarsa mai cutar da baya ya samu lahiya shi ne masihul dajjal kenan wannan kenan to su yahuda suka ce uzair dan Allah ne to me yasa suka allantar da uzairu saboda an kace shi shekara 100 kuma yayi ya an tada shi Allah ce aukan ladhi أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها me ya faru فأماته الله مئة عام ثم بعثه سيأكل تمشي.
قال كم لبثت Mm.
قال لبثت يوما أو بعض يوم Mm.
قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه Mm.
وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس Mhm.
وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما Mm.
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير aukan ladhi marra ala qaryatin ko akan mutunan nan da ya shuri akan wata alƙarya baitul maqdis kenan wa hiya khawiyatun ala urushiha tana roshi akan ginin mutanen sun mutu gini ya roshi sai ya ce qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha ta yaya Allah zai rayar da wannan bayan mutuwa fa amatahu Allah bi at'ami sai Allah ya kace shi shekara 100 thumma ba'atha sai Allah ya tayar da shi qala sai aka ce kam labis nawa ka zauna anan kwana nawa ka zauna anan sai ya ce labist yawman aw ba'da yawm yini ko rabin yini shi an kashe shi shekara 100 an ka tayar da shi sai ce a'a shi ya zauna rabin yini ne ko rabin ko rabin yini ne an ka ce a'a balla bista mi'ata amin ka zauna anan ne shekara 100 sai Allah ce fanzur ila ta'amika wa sharabika dibi abincinka da abin shanka ba su yi komi ba ai lam ya tasanna ba su canza ba yadda suke haka suke don a nuna musu kudura ta ubangiji ikon ubangiji amma wanzur ila himarika ikallo zuwa ga jakinka jaki ya rududdige ya zama kasusuwa kai fa nun shidu hayar za mu tsatsara shi alhahada kowane kashi a hada shi wurin shi a dauko wannan kashi a hada shi da wannan a dauko wannan a sa shi wurin shi sannan sai aka lullube shi da nama sun ma naksu lahama sai muka lullube wannan kasusun da nama falan ma ta bayyana lahu lokacin da ya bayyana gare shi kala a alam anna allaha ala kulli shay'in qadir yace ai lalle ya sani yanzu ya tabbas ya ga tabbas Allah na da ikon akan komai su waɗancan mutanen da ya yi zamani da su har sun wuce tun da ƙarni shekara ɗari ne. mutane har sun mu- sun wuce sai wasu ne sai wasu daga cikinsu tsotsohi wanda sun yi tsawon rayuwa su kaɗai ne su ma ɗaiɗaya ne za a samu waɗannan mutane har sun riga sun tahi su ma wannan tsohi ma ba su iya gane shi sai ɗan ayi dogon bayani suka ce ai dan Allah ne in ba dan Allah ba mutum shekara ɗari ya taso gashi sai suka allantar da uzairu kenan to shi annabi isa menene yasa su suka ce shi dan Allah ne lokacin da nana maryam ta taho da shi suka ce kalu ya maryam
قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا مهم.
يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوع وما كانت أمك بغيا يوالو فعشارت إليه مهم.
قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا سيتي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا مم.
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا suka ce ya ukta haruna suka ga nana maryam ta zo da ɗa ita kuma ba ta yi aure ba suka ce ya ukta haruna ya ke yar uwa haruna ma kana abokin mur a sau'in babanki ba mutumin banza ba ne wa ma kana ummuki baghiya haka mahaifi yake kuma ba karuwa ba ce suka jirge ta da ka- karuwanci kenan suka zarge ta cewa wai dan zina ne annabi isa a wurin yahudawa dan mi ne dan zina ne don haka su yahudawa su radar ba ban zanta annabi isa ba la'antattun tsinannin su a wurin su annabi isa ba ba manzo bane qalu suka fa asharat ilai sai ta yi nuni ta musu nuni qalu suka ce kaifa nukallimu man kana fil fil mahdi sabiya ya za mu yi magana da wanda ke cikin tsumman goyo to nan ne annabi isa ya fara magana yace qala inni abdullahi yace ni bawan Allah ne atani alkitab ya bani littafi na injila waja'alani nabiyya kuma ya sanya ni annabin Allah ne waja'alani mubarakan aina ma kuntu ya sanya ni mai albarka ne duk inda kasance wa ausani bis salati ya mini wasici in sai da sallah waz zakat in ba da zakat dukiya ma dumtu hayya matukar ina rayi wa barran bi walidati kuma ina da'a ga mahaifiyata kaga bai cewa walidai walidayya ba saboda shi uwa gare shi ba babu uba sai ce wa barran bi walidati ni mai da'a ne ga mahaifiyata to kun ga sai wasu suka kasu gida uku wasu suka ce Allah ne wasu suka ce dan Allah ne wasu suka ce a'a dai mu mun yarda dai bawon Allah ne su ne musulmin kenan wanda su suna nan akan annabi isa bawon Allah ne annaban Allah ne shi ne suka kasu gida uku wasu suka ce a Allah ne wasu suka ce a dan Allah ne wasu ma suka ce maryam Allah ce wannan kenan to shine Allah ke ba mu labari akan anan yahuda suka ce uzar dan Allah ne kiristoci suka ce annabi isa dan allah ne dan na maryam kenan allah ce zalika qauluhum bi afwahihim wannan maganganun su ne da bakunan su idan an ce wannan magana cice ana nan makareci ne kenan da an ce ai wani ku kyale shi kai wannan magana shi ce ana nan wani makarya ce ki ba magana ba ce ta gaskiya zalika qauluhum bi afwahihim wannan maganganun su ne da suke da bakunan su da suka kirkiro bi ma'ana magana ce ta ƙarya wadda ba ta da hujja ba ta da tushe yudahiquna qawla alladhina kafaru min qabl ay yushabihuna qawla alladhina kafaru min qabl sai kama da zancan kafare nada wasu suka ce su ne kafaran qurayshawa kafaran qurayshawa sun ce mala'iku ɗaya mata ɗayan wani suka ce ɗayan Allah ne suka ce ay yushabihuna qawla alladhina kafaru su ma sun yi kama da zancan kafare tunda su ne kafaran qurayshawa sun ce ai mala'iku ɗaya mata ɗayan Allah ne qatalahum Allah ai Allah ya tsine musu ko Allah ya halaka su wasu malam suka ce kalmar qatala ai halaka kenan alhalaku shine qatalahum Allah Allah ya halaka su ko ko Allah ya tsine musu ko ko Allah ma ya tsine musu annayi ufakun ta yaya ake karkatar da su daga hayya ta gaskiya sai Allah ce ittakhadhu ahbarahum ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون الله اتخذوا أحبارهم سلك أحبارهم malamansu manya-manya malamansu lafazin ahbar jam'u ne na hebr idan an ce hebr ko habr babban malami masani jam'u ke shi shine ahbar mufradatin shi shine hebr malami masani ahbar malaman yahudawa kenan to sun rike su wa ruhbanahum da masu yawan ibadarsu ruhbanun jam'i ne na rahib idan an ce rahib mai ibada mai yawan ibada yawan ibada kurum su kan ahbar su ne malamai mai mai malamai yahudawa su kan ruhban su ne masu yawan ibada daga cikin kiristoci to sai jahilansu suka rike su a matsayin arbaban abubuwan bauta suna bauta musu min dunillah kuma bayan Allah walmasi habna maryam kuma sun riƙe annabi isa mai shafa ta albarka ɗan na maryam shi ka allah cewa ma umiru ba a umarce su ba illa li abudu ilahan wahida sai don su bauta ma abun bauta abun bauta guda ɗaya tak shine Allah la ilaha illahu ba abun bauta da gaskiya sai shi shi Allah kenan subhanahu tsarki ya tabbata gare shi amma yushrikun ga abin da suke hada shi da shi lokacin da wannan aya ta sabka lokacin kamun akwai wanda aka ce ma adi bin hatim kamun ya musulunta lokacin da wannan aya ta sabka sai zo wajen manzo Allah da katon cross a wuya ai kun san cross ko wannan cross wanda kiristoci suke sa please wannan da da kiristoci suke sa ta zinariya ko ta zinariya ce ko ta azurfa a ta zinariya ya rata ya ga waya wani shi kirista ne sai manzo Allah ce ya adi ya kai adi fitar da wannan gumkin ka yarda da shi kaga gumki ne ma manzo Allah ce mishi cire wannan gumkin ka yarda da shi ka je wadda shi sai ya ce an zarge su cewa suna rikon malamansu da masu ibadarsu suna bota musu ai su ko alama ba haka bane sai manzo Allah ce yanzu bai zama ba suna halitta musu abinda haramun ne su halitta su yarda ya ce eh kwarai akwai haka kuma suna haramta suna haramta musu abinda mi halaka ne sai su yarda ya ce eh akwai haka ne sai da turka ibadatu ai shi ne bautai kakka yi tsammanin wai sai ka zo ka durkusa mutum kayan sujada ga mutum shine bauta a'a wani ya zo ya baka wata doka ka sani ha a cikin zuciyarka wannan dokar ba haka bane wani malami ya dora ka akan bata akan wani wani tsari ka san abin da ya dora ka akan ba daidai bane bata ne kuma kai da ka bi to ka bi kama ka bauta musu to shine ake nihin bautar da sun ka musu kenan su malamansu sun dora su akan abin da ba haka bane suna haramta musu abin da halaka ne ko suna haramta musu abin da halaka ne sai su bi su akan haka su yarda to wannan shine bautar da an kace suna bauta wa malamansu da masu yawan ibada su wai ba sai sun zo sun yi sujada ba gare su kenan malam mutane su ji su ji wannan ko kai dauka sai in ka zo kama malami sujada ne ka bauta mishi ko sai in kama shehu su da ka bauta mashi idan ya baka ya halatta maka abinda haram ne ka yadda to kamar ka bauta mashi kakka yi tsammanin sai ka zo ka musu sujada wannan a'a tunda akwai shirku ta'a shirka ta biyayya kama mutum biyayya ido ruhe akan bata ne ka sani kuma ba ba ka sani bane wannan kenan sai manzo Allah ce ai wannan ita ce ma shi ne ake ce ma bautai ba sai ka taika musu sujada ba sannan su yahudawa Allah ya ba su ilimi amma wannan ilimin nasu sai ya zama musiba akan su bi ma'ana ba su aiki da shi da haka sai Allah ya yi sai Allah ya wusi da su can cikin karshen suratul fatiha kake addu'a siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala dhalim ya Allah ka shiryar da mu ta farki mare da ci hayya waɗanda kan nema gare su annabawa da salihai da shahidai sai ka ce ghairul maktubi alaihi ya Allah ba wanda kai hukunci da su ba su ne yahudawa wala dhalin kuma ba batattu ba su yahudawa an muhushi da su saboda ilimi ba ni ba aiki su ka kiristoci ibada akan mi akan jahilci to kaga shi sai shi jahili sai ya ruku ya ga mutum da yawan gudun duniya bai can abu mai kyau bai sa sutura mai kyau bai sa takalma sai ɗauka kai wannan wadda ban ne sai ɗauka wannan wadda irin su irin su daban ne kurin sai ɗauka kurin wani wali wali wali wali wali ne ga gudun duniya ko hula bai sawa ko takalma bai sawa bai can abu mai daɗi ya ɗauka wani wali ne ashe kurin ibada yake a cikin jahilci bai sani ba to wannan sai ya rubu shi shi jahili sai ya rubu da wannan shi zahiri sai ya rubu da wani ibada ibada ba ba ilimi sannan kuma suka kiristo yahudawa ga ilimi ba a gini suka sai suka zama kwata su kiristoci kenan ibada da jahilci suka yahudawa ilimi ba ne ba aiki da shi da haka shekul islam ibn tanimu yake cewa duk wanda ya yi ilimi a cikin wani al'umma ta manzo Allah sai ya ki aiki da ilimin shi ko shakka ba ba zai dauki siffa ta ne ta yahudawa ko sannan duk wanda ya zauna a cikin wani al'umma ta manzo Allah an ka ce ka je makaranta ka san ke wajibin da Allah ya dora maka kai ilimi ka sai da ake bauta ma Allah sai ka kiya ka bi son zuciya ko shakka ba yana ya dauke ta sifa ta lubu ta kiristoci ka gani su kiristoci ilimi jahilci ibada cikin jahilci su ko yahudawa ilimi babu aiki to duk mutumin da ya dauki wannan siffofin kai ilimi amma sai ya zama ilimin ka daban kai daban baka aikin ilimin ka ka ɓoye ilimi kana cutar da bayan Allah kana yaudar bayan Allah da kai ana ganin kamar malami ne amma baka aikin ilimin sannan kuma bangare guda jahili ka zauna cikin jahilci an ka ce ka je makaranta ka gaban malamai ka yi ilimi ka sai da ake bauta ma Allah kakkiya to ko shakka babu za ka ɗauki siffa ta kiristoci zahilci ibada akan jahilci kenan Allah kare mu wannan kenan sai Allah ce su kuma ba a umarce su ba sai dai su bauta ma abin bauta guda ɗaya ta shi ne Allah la ilaha illahu ubangijin da ba abin bauta da gaskiya Allah da ba abin bauta da gaskiya sai shi subhanahu tsarki ya tabbata gare shi shi Allah kenan amma yushrikun ga abin da suke hada shi da shi a ta gaba sai Allah ce yuridune li yutfi'u koko an yutfi'u nurallahi suna so su buke hasken Allah bi afwahim da bakunansu ta hanyar makirci ta hanyar makirce-makirce suna sun subice hasken musulunci wa a gane musulunci da bakunansu wai aballahu Allah ka yaƙi illa an yi nurahu sai Allah ya cika hasken shi na addini walau kare halkafiru kamar ko da kafirai ba su sai Allah ya cika addinin shi la yi timannan lahu hadal amur sai Allah ya cika wani al'amur na addini kuma a wani abu da ba ku gane ba wallahi duk lokacin da ake faɗa da addini lokacin kuma yake yi yake haɓaka ku riba yadda ake musulunta a ingila yadda ake musulunta a amurka yadda ake musulunta a france can ne dai ake adawa da musulunci ake adawa da manzan allah kuma a can kuma ana ta ganewa mutane suna su shiga musulunci duk lokacin da ake faɗa da musulunci kuma lokacin sai gana yana ta ƙara haɓaka ana ta shiga cikin shi saboda mi taimakon addini a al'amari ne na Allah shi Allah shi ya ɗauki alƙawarin taimakon addini shi sai ya taimaki addini shi ba wanda ya isa ya buce hasken wannan addini sai Allah cika shi wannan kenan sannan ko ka yi yunƙuri da kowace hanya don ka gawayin addinin musulunci ya ja baya imma da kuɗinka imma da dukiyarka imma da wata dubararka imma da makircinka duk yadda za ka yi to sai Allah ta'ala ya cika wannan hasken wannan addini kamar yadda wasu daga cikin shugabannin sufaye suke cewa wai idan kun ga izala na wa'azi iya gudunka wa iyala daga saboda Allah in ba in ba an dauke kamar hankali ba duk wanda zai gaya maka haka ya ce in ka ga izala suna wa'azi iya gudunka iyala daga wallahi ya dauka ba maka ce saboda baka samu da kake ba da ya yarda kai ma hankali ne da sai ya ce idan ka iska suna wa'azi ka saurara ka dauki na dauka kamar nan na bari ba shi ke ba to wannan ya dauke ka kai mai hankali ne e ya yarda kai kana da hankali amma saboda ya dauke ka kai mahaukaci ne sai ya ci iya gudun ka iyali iya ladanka saboda kai mahaukaci ne kai ba saka yi ne kai ba saka ki saurarawa to in ba hauka ba ka cewa to menene bari in tsaya in ji menene wani an ce iya gudu na iya ladana to bari in saurara menene matsalar ai saka saurara ka ji menene yasa ake kinsu wata matsala ce sai ka saurara ga shi to amma saboda ya dauki ka mahaukaci ya dauki ka samun da kake ba ya dauki ka kai ba da ba ne baka da yanci sai ya gaya maka wannan magana kamar da kafar maka suke cewa wa qala wa qala wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran wa la fihi la'allakum taghlibun kafar suke cewa idan manzo Allah na karanta Qur'ani sai su rinka cewa ku rinka kuwa ku rinka hayaniya ku rinka haya haya dan ka aji karatun manzo Allah wai dan ka a fahimta walagau fi ku rinka lagau ku rinka wasa la'allakum taghlibuna wadan ku rajaye shi to haka ake cewa kar ku saurare su kai zakin su sai a rinka cewa in ka saurare su ka gane saka da ana cewa wallahi haka suke ba su gaduwa saka da ana cewa wallahi ba su gaduwa ɗan izalan nan garna magari su yau wanda ke da hujja ya zai kadu ka taɓa ganin mutumin da ke da hujja aya da hadisi ya kada shi ba ta yiwa ba wani sihiri da muke mutane ba a'a hujja ce ake kawo maka aya da hadisan manzo Allah sai da amincin Allah su karanta bata da shine za a karanta maka wannan shine gaskiyar mu wannan shine hujjar mu shi yasa duk mutumin da ke da hujja bai kaduwa a wasu daga cikin magabata suke cewa duk wanda ke da wannan duk wanda ke da hujja wannan duk wanda ke da wannan duk wanda karanta hadisan manzo Allah to kauye ta hujja ta kai hujja su za ta yi karfi inda kana karanta hadisan manzo Allah ingantattu za ka samu hujja mai karfi wannan kenan to sai a rinka cewa ka ku saurare su ai an kaza ne su raina kaza ba su iya da'a ga uwayensu su raina uwayensu saboda Allah a nan wurin da muke ta bayani akwai inda muka jawo aya wadda take nuna mana raina uwayen asali sai dai mu jawo aya mace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana wa wasanna al insana bil walidayni ihsana Allah ya wasici ka abota ma kowa sai shi uwaye a jota musu gashi nan ayoyi da ta kawo kuma a ce mun raina uwayen da Allah wanda ya raina uwashi da ubashi ya ja wannan ayi ya ce abota ma Allah shi kadai kuma a kyauta ma iyaye kaga ba hujja kenan sun dauke ku mahaukata ba ku sa abin da kake ba duk mutum da ya ce kakka saurara to ya dauke kai baka sa abin da kake ba wallahi ya dauke kai jahili ne baka sa abin da kake ba wannan kenan to shi addinin Allah ba wanda ya isa ya fitar da hasken shi Allah ya alƙawarin taimakon addini kuma sunnar manzan Allah sai ta yaɗu ko'ina burane da ƙauyuka yanzu ga sunan masha Allah matasa suna ta karatu suna ta ganewa sai ga inda ake hada da sunan nan in za ake hada da sunan kuma nan za a gane nan za a gane sunan cikin gidan inda ake hada da sunan manzan Allah sai ga Allah ya ganar da matasa cikin gidan ayi ayi ba yadda zaka yi da su wannan shine alama ce ta cin nasara kenan in dai matasa suna gane sunna to alama ce ta cin nasara addini zai yaɗu sunna manzo Allah za ta yaɗu Allah ta mukin baki dai wa ya aballahu Allah yaki illa an yutimma nurahu sai ya cika hasken addinin shi walau kare hal kafiru ko da kafirai ba su sai Allah ta huwa allazi arsala rasulahu arsala الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى الله شيني يأيكو منزنشي manzan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda da shari'a wa din al haqqi da addini na gaskiya wani ne addinin gaskiya da Allah addinin musulunci wa man yattabi al islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba ba za a karba gare shi ba wa huwa fil akhirati min al khasirin ranar tashin kiyama daga cikin tabaku asarar addinin gaskiya shine addinin musulunci li zahirahu ala dini kullihi domin a ɗora addinin musulunci akan dukkan mi akan dukkan addinai da haka addinin musulunci shine sama ga dukkan wani addini walau karihal mushrikun sai Allah ce kai koda mushrikai ba su sai Allah ya ɗora wannan addinin musulunci akan dukkan wasu addinai kiristanci ne yahudanci ne magudanci ne duk addinin musulunci sai ya ɗauka a kansu koda mushrikai ba su so to wannan addinin sai Allah ɗora shi akan sauran addinai sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani inna kaseera min al ahbar mafiya daga cikin malaman yahuda shine ahbar kenan war ruhban da masu ibada kristoci la ya'kuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyoyin mutane da tabanna ta hanyar rashawa da babakere da koyi gaskiya su rinka koyi musu gaskiya suna cin kudin su shine suna cin dukiyoyin mutane da banna da ƙarya da kowan nayin da baba kere kenan albatul kishi gaskiya ba sa gaya musu gaskiya su amshi kudin su ba sa gaya musu gaskiya su koyi gaskiya sannan kuma wa yasudduna an sabilillah suna kange mutane daga hanyar Allah bai ma'ana sai su hana a gane addini kun gane ko wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda sai Allah ce wanda suke taskance zinariya da azurfa wala yunfiquna fi sabilillah Allah ce ba sa ce da ita hayar Allah zakka ta shiga ciyarwa ma ta tare da gobe ta shiga bi ma'ana duk mutumin da ya taske dukiya ya taskance dukiya bai hidda zakka ba to ta zama kansu kansu duk dukiyar da aka tara ba a hidda mata zakka ba to wannan dukiyar ta zama kansu to kun ji irin abin da Allah subhanahu ta'ala razani da firgici da Allah subhanahu ta'ala ke yi ga dukkan mutumin da Allah ya bashi dukiya ga dukkan mutumin da Allah ya bashi kuɗi ya ki hidda haƙƙin Allah ya ki hidda zakka kuma bai ciyar da bayan Allah wala yunfiquna hafi sabilillah baya ciyar da ita hanyar Allah sai Allah ce fa bashirhum bi azabil alim ka musu albirshid da azaba mai radadi kamar mai tambaya ya tambaya ayoshin sai Allah ce yau mai huma alaiha fi nar jahannama ranar da za a narkar da wannan duke a cikin ta jahannama idan an narkar da ita mai zai faru fatukuwa bi haji bahuhum sai a rinka goga musu ga wannan ga fuskokinsu malamai suka ce ana goga za a rinka fara goga musu ga fuska saboda idan mutum ya samu dukiya ya ji daɗi ina ake fara ganin alama fuska daga fuska masha Allah ta yi ƙulƙul ko ba gane ba to da haka sai malami suka ce kenan ta nan za a fara musu kayi kuɗi kayi samu dukiya kayi ni'ima ni'imar za ta fara bayyana ne ga fuska turar tashin kiyama duk wanda ya taskance dukiya bai hidda zakka ba bai ciyar da bayan Allah sai rowa turar tashin kiyama Allah zai narkar da dukiya idan an narkar da ita sai a rinka mushi lalas a rinka goga muka ga goshi a ba kai mai hankali da Allah kun gane ko yawa fatukuwa bi hadi bawo a rinka goga musu ga fuskar su wa junubuhum da sasannin jikin su kuma na sai malam suka ce wai wai idan mutum an ka roke shi zai ba da kuɗi ina ne ina ne yake sawa ina ne yake sa hannu ko ta ko ta aljihu ko ta hannun jikin ko shi ce fatukuwa bi hadi bawo sai ce wa junubuhum bangaren jikin shi ainihin da ke da aljihu ko to sai kuma nan ne ya kamata ka sanya aljihu ka hiddo ka bada sai ka kiya to ran tashin kiyama sai bayan an baka lalle suka goshi kuma sai a maka kotan jikinka sai a rika ni a rika guga maka marwaci wa zuhuruhum da bayan su yanzu dan Allah idan mutum ya sa kaya masu kyau ina ne tuha ke bayyana kaso mafi yawa ina yake bayyana bayan shi yake bayyana to da haka sai an ce za a rinka goga musu kuma a bayan su Allah ya ba su ni'ima ga ni'ima amma sun hidda sun ki hidda hakin Allah sun ki ciyar da bayan Allah suna ruwa marwata to kun ji abin da zai faru ga duk mutumin da Allah ya ba zakkar dukiya ya ba duki ya ba shi dukiya bai hidda zakka ba bai hidda hakin Allah ba bai ciyar da bayan Allah bai taimakawa sai Allah ce hadha ma kanastum li anfusikum wannan shi ne abin da kuke taskancewa ga kawunan Allah ce fadruku ma kuntum taknizun ku dandane abin da kuke yi abin da kuke taskancewa ku kai bankuna ku kai ramuna ku koye ba kwa hidda haƙƙin Allah ba kwa ciyarwa ba ka taimaka matalakawa wannan aya tana buƙatar bayani lokaci yayi insha Allah sati na sama za mu tashi akan ta abin da makaranta Allah kama bala da shi abin da muka kira Allah gafarta mana Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon bitta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon jimta subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi